أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
yau muna ranar bakwai ga watan ramadan hijira 1447 wanda ya yi daidai da ranar 24 ga watan biyu miladiya 2026 alkhairai da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da musu abin da yake shirri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare muna ƙara gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ya ulin dinin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fandudin daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar niger muna tafsiri a cikin suratul tauba tun daga farkon surar allah ya ba mu iko har mun zo aya na 35 jiya mun fara karatu a cikin aya na 36 lokaci ya yi wanda yau insha allahu akan ayar za mu tashi zuwa abinda Allah ya so farkon aya na 36 a cikin wannan sura shine faɗin Allah madaukakin sarki inna iddata shuhuri inda Allah inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara shahran كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين
Allah ya mana jagora a matsayin tunatarwa karatunmu ya gabata tun kafin jiya ayoyin da muka karanta suna gaya muna ɗabi'u da munanan halaye na yahudu da nasara amma duk da lalacewansu a karatun da ya gabata Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mana cewa da yawansu ne suke lalatattu amma dai akwai na kirki daga ciki shi sa Allah ya ce da yawa daga cikin yahud malamai na yahudawa da masu ibada na nasara sukan ci dukiyoyin mutane ta hanyar barna kaga Allah subhanahu wataala ya ce da yawa daga ci shi duk dai yadda suke ana samun na kirki cikin kamar yadda muka bayyana sannan daga cikin munanan ɗabi'u tara dukiya ba a ciyar da ita ta hanyar da Allah subhanahu wataala ya ce a ciyar mun ji hukuncin yin haka kuma mun ji dalilin shigo da wannan magana a cikin wannan aya har muka yi ishara da cewa sura tana bayani ne akan gazawar tabuka yakin tabuka kuma yaki ne da aka yi cikin tsananin zafi ana da buƙatar ciyarwa amma duk da haka aka samu wanda suka yi rowa ga dukiyar a lokacin da ake buƙata a ciyar da ita ba su ciyar ba to sai hukunci ya game da zuwa tashi alƙiyama duk mutumin da Allah ya mallaka ma dukiya wanda ya kamata ya cire haƙƙin Allah bai cire ba to idan ya mutu za a rinka yi masa azaba da wannan dukiya har ki lokacin da aka tashi alƙiyama da nan zai ga makomarsa ko dai wuta ne ko kuma aljanna Allah subhanahu wataala ya sa aljanna ce makomanmu Amin.
daga nan sai muka fara karatunmu na jiya bayani akan mayagun ɗabi'u da mushrikai suke akai a jahiliya shine jiya muka yi shimfiɗa da cewa daga cikin ɗabi'unsu su adam sukan halasta wasu watanni da Allah ya haramta a wasu abubuwa a ciki su kuma haramta wasu waɗanda Allah ya halasta a wasu abubuwa a ciki inda a lissafi na shekara watanni goma sha biyu ne to sun yadda kuma a shekara cikin watanni goma sha biyu akwai watanni hudu masu alfarma sun yadda da mu ina ne matsalar take ba sa lissafa watanni a lissafi irin lissafi na Allah zai iya yiwa wannan ramadana ne sun san shi ne ramadana hakikatan kamar yadda Allah ya tsara a tsari irin nasa to sai su ce ramadanan bana za mu gudda shi mu yi shi a cikin shawwal ko mu yi shi a cikin zilƙa'ada ko mu yi shi a cikin dalhijja su canza tsari irin nasu to shine sai Allah subhanahu wata'ala a shekarar da manzo sallallahu alaihi wasallama yayi haji na bankwana sai ya tara sahabbai ya bayyana musu cewa wannan canji da ake yi ma watanni to shekarar bana dai lissahi ya zo daidai don haka sai muka karanta wannan hadisi inna zamana da istadara kai hadi zamani ya canza yadda yake to tun daga ranar da manzo Allah ya yi mu mutane bayani yawmun nahar mun yi karatun jiya mun yi bayani akan wannan to tsarin shine har yau kuma har tashi alkiyama duk wanda ya canza shi sabanin haka to ya saba wa tsari na Allah subhanahu wataala shi sa Allah ya ce inna iddata shuhuri inda Allah lalle adadin watanni na shekara a gurin Allah subhanahu wataala اثنا عشر شهرا وتنيقوم شابيوني في كتاب الله أتكل التافع الله أي في اللوح المحفوظ هكا أبو نيكي أربوتي يوم خلق السماوات والأرض تراند الله يهلك السماء بكسي هكا وتني ثار فيك منها أربعة حرم daga cikin watannin nan fa akwai watanni guda hudu watanni ne masu alfarma muka lissafa su su ne watan dilqa'ida ko dilqa'ada watan dilhijja da muharram sai na hudunsu shine watan rajab wa'annan watanni masu alfarma ne ma'ana ibada a cikinsu tana da wani kaso na lada kamar yadda laifi a cikinsu yana da wani kaso na zunubi kamar yadda za mu bayyana a cikin karatun da za mu yi yau in allah maɗaukin sarki ya so domin zo mun fara lissafa wa'annan watanni har muka kawo maganar da imamu sakhawi ya kawo a rubutun da ya yi ya rubuta wani juzi ya sa da suna asma'ul shuhur al-mashhur fi asma'ul shuhur al-mashhur fi asma'ul shuhur ya kawo su duka jamu lissafa su ya fara daga watan muharram muka kawo dalilin da ya sa suka sanya mai suna muharram ce muharram sun miya bidalika da tahrimil qital fi sai yace akwai kuma safar shine wata na biyu sun miya bidalika li anna buyuta domin gidaje a cikin wannan a cikin wannan wata ta kone sifira tana kasancewa babu kowa ciki kowa zai yi ta su bar gidaje su je wurin yaki ya ce da shi safar sannan akwai watan rabi rabi guda biyu ne rabiul awwal da rabiul thani an gane ko mun kawo misali akan wannan bi irba'ihim fihi ay yuqimuna li imarati ar-rab'i wa huwa al-makan sun sun ya mai wannan suna ne saboda a wannan wata ake tsaya a yi gyare-gyaren gidaje a sa abubuwa a ciccihe a gyaggyara su guda biyu ne na ɗaya in ya ƙare na biyu sai yi daga nan sai jumada shi kuma jumada sun miya bidalika li jumudil ma'i fihi wata ne da ke zuwa cikin tsananin sanyi inda ruwa suna sandariya a ciki sai a ce da shi jumada jumadal awwal jumadal thani akwai na farko akwai na biyu kenan akan yi watanni biyu na gyare-gyaren gida akan yi watanni biyu na jiran sanyi inda watanni ne masu tsananin sanyi sai sha'ban سمي بذلك لتشبعهم إلى العبارة domin ta yadda suke zuwa gurin menene gurin yaƙi kowa zai kokari shi ta haka ne ko shi ne ce muka tsallake rajab to shi a dalilin da ma muka dawo baya shi rajab sun sinya masa wannan suna sun miya bidalika litarjib tarjib ko ta'zim saboda girmama shi da suke shi sa suke dirshi rajab ana yi masa jami ala arjiba ko rawajib arjiba ko rawajib duk ana yi mai wannan daga shi daga rajab sai sha'ban daga sha'ban sai ramadan shi ma minar ramadan wa hiya shiddatul har tsananin zafi shi yasa a ramadan ake ce da shi ramadan jiya mun ƙara wasu bayanai muka ce zahin akwai shi ko dai na aljihu ko kuma na zahi na rana ko zafin yawa duka dai yana iya tattaruwa a cikin watan ramadan muna roƙon Allah ya sauka mana wannan zafin daga nan sai watan da yake bai da shi shine watan shawwal ko shawwal shawwal muka ce summe bi zalika li anna al-ibs tashilu bi adnabiha domin wata ne wa'inda raƙuma suke bude bayan su suke neman maza don su samu ciki to sai zaman to suna ce da shi shawwal daga shi sai zilƙida ko zulƙida ko zulƙada bi fatihil qaf wa kasriha ko wani ana karanta shi Allah mu dokin sarki yi mana jagora amin me yasa ake ce da shi aksin ya ma wannan suna daga alqu'udu ne kenan saboda shi watan li'annahum yaq'uduna anil qitali fihi inda yana daga cikin ashkurul hurum ba a yaki a ciki sai a ce wannan watan zama ne kowa ya zamana ya huta daga nan sai watan dhulhijja sun mu bi zalika li wuqushil hajj fi an kira shi da haka saboda ana yin aikin hajji a cikin wannan wata kira aikin hajji ba sabon ba bane abu ne da dadde tunda Allah ya yi wannan daki Allah ya yi wannan daki ne dan a bauta masa ka kumanta dakin Ka'aba shine daki na menene na tsakiyar duniya tsakiyar duniya tun da aka yi duniya shi aka yi foundation ɗin shi nan ne tsakiyar duniya ta ce wanda duk ya zo ka'aba ya zo tsakiyar duniya shi sa da yake allah ya yi duniya ya yi mutane sassa daban-daban sai ya yi tsakatsaki duk inda dai za ku fito daga duniya dai in kun ka zo maka kunci rabi ina an kawo ku tsakiya inda za a haɗa ku ga juna kowa ya koma kuma ya ci gabansu Allah kam na jagora inda za ka sani Allah hakimu ne to shine karatun da mun kai jiya mun kawo nan sai muka tashi yau ma za mu ci gaba da nan zuwa abin da Allah ya sako ba ka bane sai ta Allah ya ce inna iddata shuhuri inda Allah lalle adadin watanni wani irin watanni kamariya ko shamsiya jin muka shin hida akwai ho- akwai kamariya akwai shamsiya ma'ana lissahi da juyawan wata ko lissahi da juyawan rana mu musulmi da wanne ne muke lissahi da juyawar wata ne muke lissahi ko da juyawar rana juyawan wata shi yasa za ka ga mu da rana ta faɗi dare na shigowa sai mu ce yau ranar kaza daren ta ya shigo kenan shi yasa muka samu sabani na wajen lissahi wajen hawan shi da ragowarsa mafi yawancin shekara ta waɗanda ke lissafi da wata tana kwana 354 ne zuwa da 55 masu lissafi da rana tana yin kwana 365 ko kuma 66 shi yasa za ka ga tserayya duk shekara ana samun tserayya na kwana goma sha ɗaya tsakanin masu lissafi da wata da masu lissafi da rana to mu dai lissahi namu shine lissahi da wata inna iddata shuhuri inda Allah lalle adadin watanni da ake lissafa su lissafi na juyawar wata a wurin Allah Allah subhanahu wataala ya ce menene itna ashara shahara watanni goma sha biyu ne la ta zidu wa la tanqus ba ta ragewa ba ta kara da ya kai sha biyu sai a dawo daya da ya kai sha biyu sai a dawo daya haka yake fi kitabillah a cikin littafin Allah shine lauhul mahfuz yawma khalaqa samawati wal ard tun ranar da Allah ya halicci sammai da kasai minha arba'atun hurum daga ciki akwai haruf akwai watanni guda hudu masu alfama ku ji tambaya nan limadha khassa Allah subhanahu wa ta'ala hadhihi al-ashhur bil dhikr huna me yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance watanni hudu da ambato daga cikin sauran watanni guda goma sha biyu aiki nan ba banza ba ne inda Allah ya ce inna iddata shuhur inda Allah na ashara shahar ya isa adadin lissafin watanni na shekara a gurin Allah watanni goma sha biyu ne sai an kai shi ai an gane ko ba haka bane amma kuma da kaji an ce akwai watanni hudu masu alfarma ai ba banza bane shi yasa ibn abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa inna Allah azza wa jalla قد خص من عباده عبادا Allah ya zaɓi daga cikin bayansa bayi ya zaɓi wasu bayi daga cikin bayansa abincin wasu ko? ake ma ka gani in ka yi noma su mana wasan sama nan cikin geron ka sai ka zaɓi gero ai duk gero gero ne amma kai ma ka san wani gero ya fi to haka Allah yana zaɓe daga cikin bayansa wasu bayi sai ya zaɓe su wasu ƙafa minal mala'ikati rusulan wa minan nas Allah ya zaɓi manzanni daga cikin mala'iku kuma ya zaɓi manzanni daga cikin mutane wa khassa minal amakin baladahul haram Allah ya keɓance daga cikin wurare sassa na duniya gurin da Allah ya keɓe ya fifita shi ne garinsa mai alfarma shi ne garin makka Allah ya fifita shi akan sauran gurare إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين Allah ya ce gida na farko da aka azawa mutane shine wannan gidan da yake a garin makka mai albarka mai فيه alfarma آيات بينات مقام إبراهيم
Allah ya ce a wurin akwai ayoyi mabayyana musamman gurin da annabi Ibrahim ya tsayi lokacin da yake gina wannan gidan ومن دخله كان آمنا wanda ya shiga wannan guri za ka gan shi ya samu aminci yana cikin aminci kuma yana son ya ƙara komawa duk mutumin da yake ce ma makka na da daɗi ko yana son ya je makka to bai kai wanda ya riga ya zo ba duk mutumin da ya zo makka to yanzu ya fi son ya koma makka fiye da wanda bai zo makka ba kuma za ka ga mafi yawanci mutane in suka je makka kafin a dawo sun kosa su dawo gida amma kuma da ya zaka gida ya huta sai ya ji can yake sun ya koma Allah subhanahu wataala ya sanya ma gurin aminci da albarka don haka wanda ya zo Allah ya ƙara kan shi amin malam wanda bai zo ba Allah ya kai shi amin guri ne mai alfarma kaga dai bayan wannan aminci akwai ayoyi wanda ya karanta littafin Allah in ka je maka kana ganin wasu abubuwa na tarihi yana ƙara nuna ma ƙudura ta ubangiji kuma shi wurin karanta shi daban zuwa gurin daban duk wanda yake ya yi karatu ne na wurin aikin hajji ya karanta ɗakin ka'aba ga yadda yake ga yadda yake bai zama ɗaya da wanda ya je ya gano ba akwai bambanci
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق shi sa lokacin da annabi ibrahim ya yi gidin- ya yi gini ya kare sai allah ya ce to kai mu mutane sanarwa su zo su ziyarci wannan ɗaki annabi ibrahim yake cewa to yanzu ni in na ce a to a ziyarci ɗakin nan wa zai ji ni allah ya ce kai abin da an naka sanarwa iyar da saƙo gare mu yake Allah akbar in kai wannan sanarwa za ka ga mutane suna zo ma wasu saman dabba wasu ƙasa za su zo ma daga sassanin duniya mai nisa ليشهدوا منافع لهم Mm, domin in sun zo za su halarci abin da zai amfane su aikin hajji na da amfani da dama duk da yake ba muna magana akan hajji ba ne Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora Amin.
me ya shigo da mu a nan ya shigo da mu a magana da ibn abbas yake cewa wa khassa min al amakin baladahul haram daga cikin gurare a duniya Allah ya keɓance garinsa mai alfarma shine makka ya ba ta wani daraja da bai ba wani gari ba wannan haka allah yake so kuma haka yi ko ba haka bane Na'am.
sannan wa khassa min ash-shuhuri al-arba'at al-hurum wa ramadan daga cikin watanni allah ya keɓance watanni hudu masu alfarma da kuma watan ramadan watanni ne su kuma suna da wata alfarma wadda a wasu watanni babu su kudi bai ramadan in ya zo manzo Allah yake masa habansa bushara yake ce da su atakum ramadan Mm.
shahrun mubarakun تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتفتح فيه أبواب السماء وترواية تفتح فيه أبواب الرحمة فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم منذ صلى الله عليه وسلم هكا أكيد kukkura shi saboda shi ke da wa'annan abubuwan to haka Allah yake zabawa yasa kullum sai mu gaya muna in Allah ya zaba abu ya yi shi kawai ka hankura kada ka zo ka yi jayayya da abin da Allah subhanahu wataala ya yi sannan wa khassa min al-ayyam yawm al-jum'ati wa yawm arfa Allah daga cikin kwanaki ya fifita ranar juma'a da ranar arfa saboda haka fa'azzimu ma'azzamallah ku dai mutane ku girmama abin da Allah ya girmama shine kadai zai ba ku daraja to ga mas'ala ana mun sani a karatun da muka yi baya cewa nan watanni guda hudu arfna fi nusus sabiqa bi anna al-qital fiha haram mun karanta ayoyi da dama da suke nuna mana haramun ne a yaƙi a cikin waɗannan watanni hudu masu alfarma haka ne ko daga cikin dalilan da muka karanta a baya akwai fada Allah madaukakin sarki wa yas'alunaka 'anil shahril haram qitalin fi ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله
kaga sahabbai da kansu suka tambaye manzon Allah duk da yake wannan tambaya ta bishiro ne sakamakon wani abu da ya faru sai masu son suka ga addini sai suka zo suna tambaya to ka ce ba a yaƙi a cikin wata mai alfarma wani abu sai ya faru ba mu san murati nan dan kan mu magana ta shamu ma'ana suka zo suna tambaye ka game da yaƙi a cikin watanni masu alfarma sai Allah ya ba su amsa ce qul qitalu fihi kabir kace da su laifi ne yaƙi a cikin wannan wata ai amma wasaddun an sabilillah amma ku sani kange mutane daga addinin Allah da kuma menene da kafircewa Allah da hidda ma'abuta guri a gurin su ai ya hilafi a gurin Allah almuhim dai Allah ya bada amsa cewa ba za a yaki a cikin wannan wata ba laifi ne da kuma inda Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tuhillu sha'airallah ya ku waɗanda kuka yi imani kadar ku halasta abubuwa na alfarma na addini wanda Allah ya hana ake ta su abubuwan da Allah ya haramta muku da ku tsallaka su sannan wala shahr haram kada ku halasta yin yaki a cikin watanni masu alfarma wala hadiya wala qala'id haka ma kadar ku zo ku kai farmaki akan abin da za a yanka a yi hadiya da shi zuwa ga Allah subhanahu wataala idan mun fahimci wannan wannan ayoyi suna ƙara tabbatar mana da cewa baya halarta a yaƙi a cikin watanni masu alfarma to shine abin da ya kawo saɓani a gurin malamai cewa hal hada tahrim mansukhun am annahu baqin ila yawm al-qiyamah to wanga hani na ba za a yi yaƙi a cikin waɗannan watanni guda hudu ba a taya mu lissafi wani wata watan zulqa'ida zulhijja muharram rajab guda nawa kenan guda hudu har abada ba za a yaƙi a ciki ba ko ana iya yi in ta kama to shine malama suka yi sabani a takaice za mu ambaci maganganu guda biyu saboda akwai abubuwa a gaba gare mu sai mu wuce abu na farko waɗanda suka ce annahu hal tahrimun sufun aw annahu baqi wasu malamai suka ce lam yunsakh ba a soke ba ba a hana ba yana nan ba za a yaƙi har abada ba a yin yaƙi istadallu bi hadithin sabi hadisin da muka karanta a jiya inna zamana qad istadara ka hay'atihi sai manzo Allah yace ayyu shahrin hada ko ba haka bane aka ce Allahu wa rasuluhu a'lam ko ba haka bane sai ce alaysa shahr shahrul haram ashe ba wata ne mai alfarma ba shine ya ambaci abun da ya ambata da wannan hadisi malama suka kafa hujja cewa wannan watanni suna nan masu alfarma su bai halatta a yaƙi a cikin su shine jumhurul ulama suka ce a'a akwai dalilai da suka soke hukuncin hana yaƙi a cikin watanni masu alfarma idan ta kama a yi ana yi dalilin su ai an yi waye yi khairul anam manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce bi annan nabi sallallahu alaihi wasallam hasara hawazina fi shawwal ai hawazin a watan shawwal ne manzo Allah ya zo tsare su wa ba'da min dalqida da sauran kwanaki daga cikin watan dalqida shi kuma dalqida shine wata mai alfarma kun gane shawwal watan da zai kama bayan watan ramadana ya mutu ai kuna da tarihin gazo ta hunayin da muka yi ko ba haka ba ne a wannan majalisi ne muka yi karatun ko a karatun wani sati-sati sati-sati da muka zo bayani gazo ta hunayin muka kawo dalilin su saƙif da hawazin bayan an yi fatuhu makka suka haɗa kai suka ce lalle su yi ƙoƙari su kai ma manzo sallallahu alaihi wasallam farmaki dan sun san su sun karage yanzu ba ku ga abin da ke ta faruwa a nan gaba tsakanin iran da america kaga china ta kawo gudun motsa rishi ta kawo gudun motsa sauran kasashe suna ta kawo wa suke kawo ma gudun wa iran suke kawo ma mesa sun san ba iran ce ake hari ba ana gari ana karya iran to sai a ce yanzu china ta yi wani laifi ana karewa da china sai yanzu a ce to ita ma rishi ta yi laifi dama a ɗabi'a na tafiya taron yawa da bahaushe yake cewa ya fi taron ƙarfi haka ne ko ba ku da ƙarfi in dai kan ku bai rabu ba in kuna haɗe za ku ga masu ƙarfi kun gagare su kada ku yi mamaki ku gagare masu ƙarfi in dai kuna haɗe wani dattijo yana da 'ya'ya guda hudu awwalu sani sani rabi'u ya fahimci ba sa shiri da junansu shikenan da ya ga alamun mutuwa sai ya kira su suka zo ga su yan uwan juna amma kowa na jan haushin juna ana nan kuma inda uba sai ce a ɗauko masa tsintsiya aka ɗauko tsintsiya aka kawo masa sai zaro ɗa hudu tsumoge hudu yabba kowa ya ce a wala kare ɗan tsintsiyan nan ya kare ya ce murje shi ya murje shi ya ce to kai ma ya mai yadda ya shi ma ya yi kai ma ka yi su hudu kowa ya murje kina shi sai ɗauko da min tsintsiya sai ce a wala amshi kare shi yayye ya kasa kare shi ɗan tsintsiya guda yana da waya karewa ne amma yanzu ga shi sun haɗu ya kasa kare su ya ce in ka kasa ka ba wani duk su hudun suka kasa kare tsintsiyan nan sai ce musu to duk da tsintsiya ba ta da ƙarfi in ta haɗu sai ta yi ƙarfi ta gagare mai ƙarfi ya karya ta haka mutane suke ko ba su da ƙarfi in suka haɗu wuri guda sai mai ƙarfi ya zo ya kasa karya su amma in suka watse sai a zo a karya wannan cikin sauƙi a karya wannan cikin sauki a karya wannan cikin sauki duka sai a karya su da haka duk lokacin da al'umma ta haɗu wuri guda ƙarfi take yi ko da ana kallonta ba mai ƙarfi ba amma mai ilmanta sun san haka wannan al'umma akwai wahala a kai mata farmaki saboda an san inda za a zo amma ba a san inda su za su shigo ba ku ɗauki misali wannan ias ɗin da aka kafa ana ganin talakawan ƙasashe ne mutane ne marasa ƙarfi mutane ne marasa galihu kun san galihun farko da sun ka samu haɗa kai da suka yi shi ne ƙarfinsu na farko su duniya sun sani ko kare na mutum inda sun haɗu suna kai guda kansu ƙasa yana da wahala shi yasa su masu mulki suna da wata ƙa'ida ƙa'idan masu mulki ta wannan farrik ta sudu in kana son kai mulki ka raba al'umma sai kai shugabanci yadda kake so mu kuma nijar ƙa'idar da suka fara kafa mana a nan nijar ita ce wannan farrik ta sudu ka raba al'umma sai ka jagorance su kun gare aka yi ƙoƙari a raba ƙungiyoyi na ƙasar nan allah ya hana ƙabilu na ƙasar nan sai Allah ya ƙara haɗa kanmu muka ƙara son juna ‘yan kasuwa aka yi ƙoƙari a raba su bai yi ba tun da kuka ga an saka wannan ƙa'ida ta a raba ‘yan ƙasar Nijar a raba hankulansu kuka ga ba a ci nasara ba insha Allah ba a ci nasara a kan Nijar saboda ƙarhi yana nan in dai ana haɗe akwai ƙarhi aka yi ƙoƙari wannan ƙungiya a raba bai yi ba sojojinmu aka yi kokari a raba su bai yi ba to muna nan da gari babban makami kafin komai al'umma ya zama kanta guda inda kai guda ne to an samu makami amma ya an karabu ku duba ku gani libya me aka yi mata an raba kai ne yau na ta ce ku je suran ya kai an raba kai ne duk wata ƙasa da za ka ga an kawo fitina a cikinta sai an raba kan 'yan ƙasa tukuna in ba haka ba bai bahaushe ya gaskiya da ce da ɗan gari akan ci gari to muna bayani ne akan gazo tukwane lokacin da su ai mun komo karatu ko ba mu dawo ba Allah ya jagora lokacin da hawazin da taqir suka ji labari cewa manzo yayi ƙarfi sai suka yi shiri za su kawo mai hari sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to lalle lalle a yi kokari a kai musu hari sai aka ce wanda ya jagoranci wannan yaƙi shine malik bin auf an-nasri shi ya jagoranci yaƙin karon farko musulmai sun samu jarrabawa makaro na biyu Allah ya dawo da karfin musulmai musulmai suka ci nasara an samu arziki mai yawa inda an samu raƙumma raƙumi dubu ishirin da hudu an kuma samu tumaki dubu arba'in an samu tsabar kuɗi wanda ya kai uƙiya dubu arba'in kaga an samu abubuwa da yawa an samu dukiya mai yawa inda dukiya ce wadda aka zo har manzo sallallahu alaihi wasallam yana rabon dukiya mutum sai zai ce a ba shi za a ce an baka mun yi wannan tarihi ban son in shiga cikin tarihi amma dai duk wanda yake so ya saurari kasar ɗinmu da muka ambaci tarihin hunain gazuwar hunain wanda shi malik bin bin auf an nasri lokacin da aka yi yaƙi ya ga babu makawa sai ya ruga da gudu fata hassana fi ba'ad husuni ta'if sai ya ji a cikin ganuwa daga sautin ganuwa na ɗa'ifa sai ya je da nan ya fake in ka kama hanya za ka zo jidda nan jikin hanya za ka ga hanya mai ɗa'ifa wurin akwai kwari da ya je can sai ya shige cikin wata ganuwa labari ya kai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu falluhu tare da shi akwai alfallu ka gane fallu sune almunhazimun waɗanda suka aka ci nasara suka gudu sai suka zo can so suka shige me yasa manzo ya kwarare shi malumin tarihi suka ce can da yake ba haƙura ne yayi ba ya samu wata kafa da zai ƙara wani shiri don ya zo su ƙara kawo wa musulmai farmaki to da manzo Allah ya ji haka sai ce a je a tsare shi ka a ba shi dama sai an ka an ka tsare shi sarahun nabi sallallahu alaihi wasallam fiha manzo Allah menene ya tsare su a wannan guri a cikin shawwal har shawwal ya kare abin bai kare ba aka shigo bilqaida amma kun sa abin da ya faru daga baya daga baya dai aka tura wani shi je shi bashi labari ya dawo ya tuba ga manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah mai jin kai ne manzo Allah yana yahe masa ya kuma sada ne ya dawo ya ce ya yi nadama mu zala ce to an yahe ma shi kenan yaƙi ya ƙare Allahu akbar gazo to hanayin tarihi ne wanda yana da kyau musulmai su karanta shi Allah madaukin sarki ya mai jagora sai dai su ma jumhurul ulama da suka ce ana iya ayi yaƙi a cikin menene a cikin ashhurul hurum ai akwai malaman da suka ce kafa hujja da cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi yaki a cikin wasu kwanaki na watan dilqaida ba hujja bace mai karfi da za a dogar da ita saboda akwai ka'ida da take warware waccan hujja shine ka'ida da ake cewa yugtafaru fi dawami ma la yugtafaru fil ibtida ana da magaji ka'ida nan ko to Allah ya mu jagora yugtafaru في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء malamai suna da wannan ka'ida in ka fara abu baka kare shi ba har lokacin da za a tsaida yayi baka tsaida ba sai ka kara dan ka karasa shi wannan karin da kai a addini ana daga ma kafa sabani a ce yanzu ne zaka zo ka fara bari in kawo mana misali turare da za ka sa ƙamshi na turare ya halatta ka sa turare in kayan harama da aikin hajji ko bai halatta ba daga cikin mahazuratul ihram akwai hana sa turare ko ba ba hanawa to sai ya zamanto ka sa turare mai ƙamshi a jikinka wanda turaren nan ƙanshin shi bai hita ba kuma lokacin da za ka sa ihrami yayi sai ka sa harami ga jikinka yana ƙamshi ko ina to me hukuncin wannan turare da yake cikin jikinka an gane misali ne ga ka cikin ihrami kana kamshin turare kuma an hana mu mai ihrami ya sa turare to sai malama suka ce kai inda ihramin ne ya iske ka da turarenka to wannan kanshin na jikinka an yahe malahin shi amma kuma babu dama ka karasa wani turare sannan kuma wannan kanshi in ya kai kwana nawa a jikinka kuma baka da laifi لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم to ni ma rabbi zan yi maka a nan yawan
nan ba kuskure ya yi ba bai da komi ba ai yana ma cikin abin da ake yin kintse-kintse da su na shiga ihrami ko ka ta yi da matar ka ta kintsa ka ka yi wanka ta tada ma gashi a ɗauko turare a goga maka Na.
sannan a ɗauko farin kaya a sa maka ga ka cikin harami kana kamshi wannan kamshin haramin ya tarar da shi ihramin da kasa kuma ka san da kamshin ko da kasa ihrami to sai malama suka ce an bar ma kamshin kai ta jin shi a jikinka Allah inda dai ba da ka shiga ihrami ba ne ka sa shi amma da ka sa shi ka shiga ihrami bai halatta ka sa wani turare ran kama wani misali yawan
ya halatta musulma ta zauna karkashin kafiri mace ta aure musulma namiji kafiri a musulunci yana halatta yawan bai halasta to mutum biyu ne ma'aurata dukansu ahalar kitabi ne mace da namiji sai matar ta musulunta tana karkashin kahiri daga radda ta musulunta ta zama karkashin kahiri shi ya ki musulunta haka ne ko ba haka ba zai halasta su shiga da zama ko bai halasta an gane tambaya na ya ƙwarai to ya za a yi gane tambaya amsa da mu to shi ne sai malama suka ce yuktafaru fi dawami ma la yuktafaru fil ibtida ita matar musulunci ya ba ta damar ta zauna karkashin shi har lokacin da za ta gama idda ko Allah na sa ya musulunta in ta gama idda bai musulunta ba ta shi ta zama matar shi amma in tana nan tana idda sai ya ga kai ka ai ba shi bai da kudin aure ko Allah ya samu ya rabon musulunci sai ya musulunta to kuma sai su ci gaba da zaman aure ba sai an saka daura aure ba wannan zaman da ta yi karkashin shi tana musulma shi yana kahiri inda tun harko ne bai halasta amma inda tun da suna tare ne to zaman da za ta yi kafin ta idda a karkashin shi babu laifi irin wannan misali ne to shi yasa malamai suka ce tsaro da aka sanya wa mutanen hawazin ba an fara shi bane cikin watan dilkeda a'a tun kafin dilkeda ya zo kuma ga dilkeda zai zo ba a kare ba to sai an ka kara yan kwanaki dan a kare to wannan karin da aka yi bai zama hukunci bai zama hujja inda bukatar hakan ne ta kama Mm.
wal ilmu inda Allah Na.
Allah ya wani jagora yasa Allah ya ce fala taslimu fihinna anfusakum kada ku zalunci kawunan ku a cikin wa'annan watanni kun fahimci hausa sai Allah ya ce menene hakin mushriki eh, mun kai can ko da muna magana a nan halakar samawati wal ardi zalika dinul qayyim nan ne ya kai mutum zalika dinul qayyim wannan shine addini to sai ku da kyau addini anan bi ma'ana al-hisab addini bi ma'ana al-hisab saboda addini da larabci tana da ma'anoni da dama kuma a cikin alkur'ani addini ya zo da ma'anoni daban-daban daga cikin ma'anonin da addini ya zo da shi anan zalika dinul qayyum ay al-hisab sahih wannan shine lissafi na daidai shine lissafi na daidai kenan na addini sai ya zama al-hisab kamar yadda yana iya zuwa addini ya bada ma'ana sabanin wannan addin ya ba da ma'ana a tauhid kamar yadda Allah yake cewa wa ma umiru illa وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء kunga mukhlisina lahu ad-dina suna masu tsarkake masa addini to menene addini anan bi ma'ana at-tauhid suna tsarkake tauhidi ga Allah kenan addini yana zuwa bi ma'ana at-tauhid kamar yadda Allah yake a wani guri qul inni umirtu an a'budu Allah قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني
to Allah ya mana jagora haka ne ko mukhlisan lahu din ko to ya ka san me suke to shike da Allah ya mana jagora kul kace da su inni umirtu an a'budu Allah mukhlisan lahu din ka ce musu ni an umarce ni in bauta wa Allah ina mai tsarkake tauhidi ga Allah addin bi ma'ana at-tauhid kamar yadda yake addin yana zuwa bi ma'ana al-islam kuma cikin alqur'ani in ka zo kalmar dini sai ka fassara ta bi ma'ana al-islam huwa alladhi arsala rasulahu bil huda هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا Allah ya ce shi ne wanda ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wasallam bilhuda da shari'a ai mun yi bilhuda menene alhuda ana bil qur'an shi ne ya aiko annabinsa da alqur'ani sarsul bilhuda wa dinil haqq da addini na gaskiya nan addini bi ma'ana al-islam kaga nan kalmatu din ja'at wa afadat ma'ana al-islam ta bada ma'anar al-islam kamar yadda addini yana iya zuwa bada ma'anar al-jaza sakamako maliki yau مالك يوم الدين maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako addini huna bi ma'ana al-jaza kamar yadda addini yana zuwa bi ma'ana at-ta'a wala yadinuna dinal haqq ba sa yin biyayya biyayya ta gaskiya kamar yadda addini yana zuwa bi ma'ana al-hadd hukunci kun gane ko shine al-uqubatul muqaddara uquba da aka kaddara za a yi ma wani kamar inda Allah ya ce wala ta'khudhukum bihima ra'a ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله nan fi dinillah ai fi hukumillah kada tausayi ya kama ku game da abin da za ku yi musu a hukuncin da Allah ya ce a yi musu kaga na addini ya zo bi ma'ana menene ya zo bi ma'ana alhad kamar yadda addini yana iya zu- yana iya zuwa ya ba da ma'anar a- alhukum hukum hukunci na iko can da Allah yake magana kadhalika kidna li yusuf كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخي ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله ya ce fi dinil malik ai fi hukumil mulk a hukunci na mulki bai yi wannan ba almuhim da yan uwa masu girma a a- a- a qur'ani kalma addini ta zo da ma'anoni da dama daga cikin ma'anarta akwai wa'annan saura kuma kana iya karawa to mu dai na nan ga da Allah subhanahu wataala yake cewa zalika dinul qayyim wannan shine addini tsayayye addini bi ma'ana huna ai al-hisabu sahih wannan shine lissafi mai inganci wanda Allah subhanahu wataala ya tsara Allah madaukin sarki ya mana jagora shi yasa sai Allah ya ce fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku zalunci kawunan ku a cikin su fihinna a cikin su susuwa قولان وسمع لما سكتي فالضمير راجع إلى جميع الشهور wannan damiri yana kuma ne a dukkanin watanni watannin shekara goma sha biyu baya halasta ku zalunci kawo nan kwace kada ku yi abin da zai zama laifi ne a ciki wasu malamai suka ce a fihinna raji'un ila ashhuril arba'a yana komawa ne zuwa ga wa'annan watanni guda hudu da anna damira yarji ila aqrabil madhkur ilayhi domin a larabci an ka amfani da damiri yana komawa ne zuwa ga abu na ƙarshe mafi kusa da shi wanda an ka ambata to inda wa'annan watanni guda hudu su ne aka ambata to damiri yana komawa ne a kansu Allah madaukin sarki ya mana jagora Amin.
kun gane dalili istinbatal ulama malumma sun yi istinbadin ahkam a cikin wa'annan watanni guda hudu suka ce fi hadhihi al-ashhur tughlazu ad-diyya wal uquwa liman khalafa hukm Allah ana tsananta diyya da kuma hukunci ga wanda ya saba ma hukuncin Allah a cikin wa'annan watanni الدية في الأنفس والأطراف فإنها تكون مغلظة إن متن يلهي يجيم وني هو يكش وني دية أن تتصور راتا yanzu idan a wani wata za ka kashe mutum a karɓi raƙumi ɗari a gurinka an gane ko muhammad bin idris shafi'i yake cewa in a wata mai alfarma ne kai yi wannan laifi to sai an karbi raƙumi 133 da wani abu a hannunka saboda ka keta alfarmar watannin Allah Allah.
baka girmama abin da Allah ya ce a girmama ba haka ko da zunubi ne zunubin ka yayi nauyi akan sauran watanni idan wannan watanni ya kamata mu girmama su inda Allah subhanahu wataala ya girmama su ko ba haka bane haka sai Allah subhanahu wataala yake cewa wa qatilul mushrikina kaffa ku yaqi mushrikai gabaki daya jami'an kama yuqatilunakum kaffa kama yadda su yaƙo ku gabaki daya wa alamu ku sani anna Allah ma'al muttaqin Allah subhanahu wataala yana tare da masu jin tsoron Allah ne anna ma'al muttaqin ma'iyyatullahi naw'ani ma'iyya ta Allah biyu ne akwai mai iya amma akwai mai iya khassa akwai Allah yana tare da mutane gabaki ɗaya akwai kuma wasu sai ce yana tare da su kenan yana tare da ku da ilimi wasu kuma an yi girmama su kenan mai iya amma kamar yadda Allah ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku duk inda kuka kasance kaga wannan mai iya ce amma akwai mai iya khassa wa hiya ma'iyatu tasbibi wat ta'yidi wat tawfiq Allah shine mai iya na Allah ya datar da kai ya waffaqar da kai ya baka yin abin da zai ƙara son ka wannan mai iya ce khassa kamar yadda Allah yake cewa wallazina jahadu fina lanahdi والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع
Allah ce duk المحسنين waɗanda suka yi ƙoƙari game da al'amarinmu al'amarin addininmu al'amuran da muka son a yi suka yi ƙoƙari suka yi dage Allah ce za mu shirya da su tafarkinmu kuma Allah yana tare da masu kyautatawa ka kenan waɗanda ba su kyautatawa Allah yana tare da su da iliminsa mai iya am amma mai iya kasa ta keɓanci masu kyautata aiki ga Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya mai jagora kamar yadda annabi Musa ya ce inna ma iya rabbi sai hadini قال كلا إن معي ربي سيهدين Allah yake cewa game da labarin annabi Musa sadda mutanensa suka ce ai inna la mudrakun za a riske mu sai ya ce a akwai Allah tare da ni Allah na tare da ni tarayya ta musamman zai ba mu mafita to daga cikin abubuwan da ke sa mutum ya samu alaka mai karfi tsakanin shi da ubangiji shine at-taqwa jin tsoron Allah shi yasa Allah ce inna Allah ma'al muttaqina jin tsoron ka da Allah yana sa ka samu alaka mai karfi tsakanin ka da ubangiji Allah yana saddada ka ya baka ikon yin abin da menene abin da ya dace shi yasa zaka ga taqwa din nan shine abin da manzo yake umarni da shi sallallahu so da yawa in zai sa sahabbansa aiki sai ya umarce su su ji tsoron Allah in za a je yaƙi ya ce da su ogzo bismillahi qatilu man kafara billah ku yi yaƙi dan su da sunan Allah ku yaƙi wanda suka kafirce wa Allah subhanahu wataala ta rana sai da na abubakar Allah maɗaukin sarki ya ƙara masa yadda Amin.
lokacin da ya tura yazid bin abi sufyan a ƙasar sham don ya je ya yaƙi nasiha da ya masa kenan ya ce da shi ya je ya yaƙi akwai lokaci to Allah ya mana shagora shi ma dai haka ya wuce da shi ya je yaƙi da sunan Allah qatilu man kafara billah wala taqtulu mar'a wala sabiyan wala hariman wala taqta'anna shajaran muthmiran haka dai yace ku je ku yi yaƙi kada ku yi kaza kada ku yi kaza kada ku yi kaza kada ku yi kaza haka jagororin mu suke duk sadda kaga ta kama ayi yaƙi tsakanin musulmi da musul da wanda ba musulmi ba abin da ya sa aka yi yaƙi tsakanin musulmi da ba musulunci ba da wanda ba musulmi ba ya zama lalura amma musulmi irin su ba sa ruhiya su je su yi banna sai ya zama to akwai tsari Allah subhanahu wataala ya mana jagora yanzu ana nuna mana lokaci yayi in Allah ya kai mu da rai za mu tashi farkon wannan aya da Allah ya ce innaman nasi'u duk kai ka wanda an kai kai na menene na canjin watanni da mushrikai suka yi ga abin da ya jayo gobe Allah kare kan shi za mu tashi Allah ya samu tashi abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada da muka yi kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk